يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يستفتون يقول الله يكلكم في كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد ولو أخت فلها ذر إسرائيل يكن لها ولد فكتب الرسل سعد مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل هذه الأنثيين يبين الله لكم أن تدلوا والله بكل شيء عليم آه سورة تازو كشي كان عندما كفتا cewa ta sake kira ya ayyuhan nasu kan ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina sai wani su a tantance don suran gaba za ta zo ta yi magana da muminai ne da aka ake so ya yi wannan zage na farko ita kuran bukun da aka faɗan nan to an zo ka shirya a tantance kenan a zali wanda su ne abokan magana a fadan Allah shi za ka ce fa'amman ladina amanu billahi واعتصموا به فسيكون في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما wanda suka yi imani da wannan manzo hujja babba a bayyane daga Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi riko da igiyan Allah suka yi imani da Allah suka yi riko da igiyan Allah to Allah da sai ya shigar da su cikin rahamarsa da falalansa yadda muka faɗa cewa falalan nan ana maganan zuwa ziyaran Allah ne subhanahu wa ta'ala a can a aljannan shehu yana cewa yadda aka samu cewa in an jefa wajen ziyaran Allah subhanahu wa ta'ala kowa gurgudun yadda yake zuwa bautan Allah a nan duniya to a lahira gurgudun zuwansa ziyara wajen Allah kenan. wani bai wuce salloli guda biyar din nan kawai yake samu yayi a kullum to fa a can kullum ya samu ziyara biyar kenan da haka kowa gwagwarin ziyararsa gwagwarin bautarsa da Allah a nan gwagwarin ziyararsa da akalikun ziyarar a can tafi komai daɗi to shine ake so bawon Allah kam ya tare wajen Allah gaba ɗaya ya shiga cikin wa'anda Allah yake ce musu innal muttaqina fi jannatin wa naharin fi maq'adi sirqin inda malikin muqtadir ar-rahman ya zama kullum yana wajen Allah kuma zuciya ita ce ake gyarawa ita ce madubin gurgudun Allah ya saka malamu da alheri yace zuciya kaman kwalba ne in ga kwalba inda ruwa a ciki wato in akwai lemun da yake cikin kwalban to gurgudun abin da aka bari a sama gurgudun cikan lemun gurgudun iskan da aka bari in lemun rabi ne iskan ma rabi in lemun ya kasa rabi iska ya fi rabi in lemo ya fi rabi iska kuma bai kai rabi ba in lemo ya cika bayan kuma gaba daya to wannan zuciya ta kulle kinin imani ya cika ba sauran iska a cikin ta kenan to wannan ake so zuciyar nan ita ce wajen gyara shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka dawo daga yakin tabuka wani yaki ne wanda yake ba a yi yakin ba amma ba a taɓa shan wahala na tafiya na yaki kamar wannan yakin ba ashe daman Allah ya kawo ne malamai suna ce sahabbai suna cewa wai ku ne kuke kiran suratul taubati suratul tauba mu sunanta a wajen mu alfabiha tona asiri ashe wannan an yi ne don a tona asirin munafukai a wato a girgiza imani a tantance leme da lalakan su mai tsayi aka sha wahala aka sha wahala sai da aka dawo za a shiga gari manzon Allah ya ce a tsaya a tsaya a tsaya raja'ana min jihadil asgar ila jihadil akbar mun dawo daga karamin yaki zuwa babban yaƙi sahabbai suka yi mamaki yanzu wannan wahala da aka sha duka karami ne me babban yaƙin ya rasulullahi wanne ne babban yaƙin yace jihadin nafsi wato ka yaƙi zuciyanka domin duk abin da ya ɓaci zuciyar ne in ta ɓaci sannan komai yake ɓaci yadda muka fara faɗa maganan jiya cewa da kowa zai gyaru da alƙali ya huta lau an saba nasu latsara halkadi da kowa zai zama na kirki da sai a kotu kotu sai na umar zamanin sai da abbakar shekara biyu da sai na abbakar yana jagora sai ya gaba a kawo shari'a ba wata rai yanzu da kuka gaban sai na abbakar sai abbakar ya sa a'a umaru an kawo maka wata shari'a ka kasa raware ta ko ya ce a'a ya kai mata rasulullah wato wani kwamiti na gani wato wani tajammu na gani watakila ba za a ƙara samun irin wannan hattarayyan zamantakewa haka ba shekara biyu ba wanda aka kawo ƙara ba wanda ya kawo ƙara kowa ya zan haƙƙin ɗan uwansa bai faɗa ba shi ma bai faɗa na wancan yawa faɗa nasa ba aka zauna lafiya to ashe abin da musulunci yake nema kenan ba wai a je kotu a yanke hukunci shi a wannan sai ta gagara abinda ake fara nema a gyara zuciyar ta yi kyau wannan yasa su malaman sufawa wato arifai suka mai da hankali wajen gyaran zuciyar nan a gyara zuciyar in ta yi kyau komai ma zai yi kyau inda manzon Allah ya faɗa don manzon Allah ya ce a jikin mu da ko ta tsoka in ta yi kyau komai ya yi kyau sai suka mai da hankali wajen menene abin da yake gyara zuciyar nan shehu namu Allah ya kara masa lafiya Allah ya ja mana kwanansa Allah ya kara taimakonsa yana ba mu hikayar shehu ibrahim radiyallahu anhu an je taron rabida rabitul alamin islami sai ana ta maganan cewa da Allah ya kamata a san yin da za a yi a yi gyara samari sun bar sallah samarin musulmi ba sa kula da sallah ya kamata sai da za a gyara su da su dinga sallah ana ta ba da shawara ana ta ba da shawara shehu na shiru shehu ibrahim ken yes to akwai sakataren shi sakataren rabinan a lokacin masoyin shehu ne mutumin kirki da aka yi gai da ya ga shehu bai magana ba sai ya ce baba muna ta shawara kai baka ce komai ba sai shehu ya ce eh gaskiya ne ciwon na nan amma har yanzu ba a yi maganan maganin ciwon ba ne ciwon ana maganansa amma har yanzu ba a yi maganan maganin ciwon ba a misali wai kamar ciwo na dinduniyan kafa ne ana shafa magani a kafada zai ji bai san da shi ake ba to suka ce shawo mai magani ya ce magani irinsa biyu ne akwai irin naku na masu mulki akwai irin namun ji shehu radiyallahu anhu ya ce irin naku na masu mulki shi musulunci da ya zo an yi katanga doguwa an kewaye musulunci an yi hanya ɗaya ta shiga wato way in no way out hanya kawai ta shiga ba hanyar fita sannan an sa ta kubba a jikin wannan katanga duk wanda ya nemi tsaye katanga don ya fita a sare shi in yayi sa'a aka sayi ta ciki ya fado haddan in yi rajin sa'a ya fada ta waje kutula kufran Allah ya kiyaye yace to amma yanzu musulunci an bashi ba wannan katangar kowa sai abin da yake so yake yi da za a kawo wannan katanga wata shari'ar musulunci kenan yace yau idan an samu mutum goma sun bar sallah menene hukuncin da aka yanke wa baligin da ya bar sallah za a ba shi dama ya tuba in ya ki tuba a kashe shi to insha Allah yau in an samu goma gobe saboda tsoron abin da aka yi goma nan mai yawa a samu bakwai ji mai yawa a samu biyar gata mai yawa uku wata nan sai a samu duk kowa ya shiga ta yinsa don tsoron abin da aka yi wani to wannan ku ne da za a fara shi wace da za a fara a nan ƙasa ta saudiya in aka fara sauran ƙasashen musulmi za su ta koya su ta koya to sai gaba ɗaya an daina barin sallan an dawo sallan shehu ya ce wannan irin naku kenan ya ce amma akwai irin namu za mu haɗa ayoyin ƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi da wasu zikirorin Allah mu kama saurayi mu dama abun mai da shi kamar wani abun sha mu kwankwaɗa masa ya sha mu sake shi duk inda ya je a duniya bai isa ya bar sallah ba ya ce ku tambaya a duniya ba inda ban da almajirai ku tambaya ku ji shin almajirai na suna wasa da sallah shehu ibrahim kenan nan fa shaidi kenan duk ba wanda ya ce shi na shehu ne in yayi wasa da sallah shaidan ba na shehu bane duk wanda ya ce shi na shehu ne sannan aka yana wasa da sallah daga wasa da sallan nan shaidan shi ba na shehu bane kenan to ashe kenan gyaran zuciya ake yi a gyara zuciya kullum ana samun ci gaba wa yadihimu ilayhi siratan mustaqiman da aka ce din nan gurgudun kokarinka gurgudun tahowanka gurgudun gyaran zuciyanka gurgudun karfinka har ka samu ka fada hannun bawan Allah waliyin Allah sai ya rinka fisganka da karfinsa lokacin karfinka ya kaza sai shi ya fisge ka da karfinsa ya kai ka inda baka sani ba shehu na misalinsa misali ka je aikin haji a didda ka shiga bayan gida ka ɗauko harami cewa za ka ɗauki harami za ka shiga za ka je makka sai ka zo ka samu wani yaro ɗan shekara goma shi ma shi ma ga shi ya ɗauko haramin sai ka tambaye shi daga ina da yake misalin da shehu ya yi lokacin da kano ne to mu da bauchi ya ce maka daga bauchi daga bauchi ka zo nan ya ce iya daga bauchi na zo to ka san dai wannan gata ta kawo shi nan shekarsa goma a duniya ya zo nan gata inda kuɗi za a nema a biya kuɗin kujera ya isa neman kuɗi ba kuɗin kujera da ta kowa za ya kafa zo nan ya isa ta koya zo nan gata ta kawo shi to in ka samu bayan Allah waliyan Allah wanda Allah ya yarda da su din nan suka kama ka sai su maka irin wannan gatan a kai ka inda ba za karfinka ba zai iya kai ka ba Allah ya saka musu da alheri malayin mu ya wani misali abin da gurgurun gyaran zuciya da kokarin ka je kuma kai ta kokari irin naka yace misalin sa wayan su ne aka yi jayayya da su waye fi iya drawing iya zane waye fi iya zane aka zama group biyu mun fi iyawa mun fi iyawa a yanzu abin da za a yi a kulle su a daki daya a sa labule a raba dakin gida biyu ma wannan su yi zane a nan wannan su yi zane a nan in lokacin da aka ba su ya kare sai a daga labulin sai a ga wanne ya fi sai aka yi haka da aka shiga wajen yin zane sunan bangaren suna ta kokarin zane su kuma nan suna ta sa gilas suna ta sa gilas suna ta sa gilas wannan suna zane suna ga wani suna sa gilas su ba su yi zane ba amma sun kawata wajen da gilas yayi kalkal da aka ɗaga labule sai gilas ɗinsu ya ɗauko hoton wancan zanen wanne ya fi wannan ba gilas wannan da gilas wanda zanen iri ɗaya ne to gurin gyaran zuciya kenan ka gyara zuciyanka sai ya ga wato ilmin Allah ya masa albarka saboda zuciyan ta yi kyau to shine ake magana a nan ana tantancewa ana tahowa ne Allah subhanahu wata'ala wa yahdihimu ilayhi siratan mustaqiman Allah zai shiryar da suka imani da manzon Allah suka imani da Allah da manzon suka yi riko da igiyan Allah to Allah zai shiryar da su zuwa gare shi yadda muka faɗa shehu yake faɗa cewa hanya ga waɗanda guda uku ne hanya zuwa wuta kar ya bi hanya zuwa aljanna dole ya bi hanya zuwa ga Allah kuma in ya ga dama ya bi ai nan ne kowa yake nema nan ne ya kamata kowa ya biyo don nan ne ake samun abun nema don ƙarshen abun nema Allah wa anna ila rabbikal muntaha wa ni mira sai sada mustaqima to sura ta zo kenan za ta dawo da samari na abun da aka karanta a baya dama ita wannan sura ta yi magana akan dan adam ne daga cewa daga daga ɗaya min nafsin wahida cewa daga daga rai ɗaya duk wannan taron duniya da ake gani nan daga rai ɗaya ne aka fara ta to ya aka yi daga rai ɗayan nan aka samu hakan ya faru sai aka kawo maganar auratayya ga hanyar da ake bi har a je maganar kwanan aure a wuce ga ɗan adam an haife shi ya za a rene shi duk sura tana magana har ya girma har a isar mana da saƙon Allah subhanahu wataala ya zo ya yi imani da Allah ya bauta wa Allah kai har an da shi mai mulki wa atana mulkan ya zama ya zama mai mulki to yanzu ta zo karshe daman karshe abinda bayan mutuwa gado ne ce za malamai suke cewa shehu yake cewa wai da ake cewa ilmin gado rabin ilmi ba wai saboda yawansa ba ne a wai duk sauran ilmuka gaba ɗaya na rayuwansa ne daga zaren ya mutu yanzu ba abun da ya saura sai rabin ilmin gado ya za raba gadonsa to shine yanzu wannan sura ta zo ƙarshe za ta ƙarasa mana labarin gado wato hukunce hukuncen gado da ta kawo amma saboda fasahar ƙur'ani da balagarsa sababin nuzulin ayoyin daban-daban ne amma sai yayi kamar suna cika juna ne ita yusi da aka saukar a sa'adun bin rabi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shahada a yakin Uhud ya bar 'yan mata guda biyu yana da dukiya to baffan 'yan mata nan dan uwansa kenan sai ya tattara dukiyan gaba daya ya rike sai uwarsu ta ɗauko waɗannan ‘yan mata guda biyu wajen manzon Allah ta ce ya rasu Allah ta ce ya rasu Allah waɗannan ‘ya'yan sahabinka ne sa'adun rabi wanda ya shahada tare da kai lokacin da aka je yaki Uhud ya rasu Allah ya bar waɗannan ‘yan mata guda biyu amma babbansu kuma ya ɗauki dukkan dukiyar baban ya mai da shi wajensa ya rasu wallahi ka san ko ‘yan mata in ba dukiya ba cika farashi ba da zuwa dukiya in an zuwa nan da na so samu aure su sai annabi ce insha Allah Allah zai hukunci to sai Allah ya tukar da yusikum Allah fi auladikum shi ne sai Allah ya annabi sallallahu ya aika wa wancan baffan nasu cewa ya ba su sulusani na dukiyan babansu da yake su ‘yan mata guda biyu ne to ita wannan kuma ya tsaftu naka jabir ibn abdullah yayi rashin lafiya har ma baya gane kowa baya bai san wanda ya zo kansa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sanna abbas suka zo gaishe shi da manzon Allah ya ga hayin da yake ciki a wata riwaya manzon Allah sai yayi masa tofi sai ya farka a wata riwaya aka ce manzon Allah sai ya wanke gawobinsa na alola sai ya fa masa ruwan sai ya farka duk dai albarkan manzon Allah kenan da ya farka sai ya ce ya rasu wallahi ni ina ganin kamar wannan wannan wannan ciwo na ba zan tashi ba akwai yan uwana ni ban da ɗa ban da ashe da yan uwa mata nake da su to a zan bar musu sulusin dukiyar ne ko nisifi ko ya zan yi to sai aka saukar da wannan ayan ya zuƙula juyin fil kalala cewa in mutum ko da yake wata riwayar ta sadun da biwa kasin ta zo irin wannan ita ma amma wancan tana nuna cewa shi sa'adu ma wajen sadaka yake magana don shi sa'adu manzo asalin da yaje ya samu shi bai da lafiya to a makka ne lokacin amma an je ne sai ya ce yana jin yana tsoron kar ya mutu a garin da ya hijira ya bari sai ya ce ya rasulullah yanzu zan iya sadaka da dukkan dukiyata annabi ya ce a'a to zan ba da rabi annabi ya ce a'a zan iya sadaka da sulusi annabi ya ce sulus wa sulusu kasir sulusin ma yayi yawa ai ka rasu ka bar magadanka da wadata ya fi ka bar su suna bara suna bin mutane suna suna suna suna bara ashe nan kaga mujizar manzon Allah kenan cewa ya kwantar da hankalinsa wannan mutuwan ba zai mutu ba zai tashi zai aihu ma ya samu magada a gaba za su gaje shi sallallahu alaihi wasallam to idan na jabi ne sai aka da wannan ayan yastafuna kullu la yutun fil kalal malam shehu yake yake cewa to fa duk mai ji fa ya ji qur'ani fa in an ce fatawa ta addini fa ko manzon Allah aka tambaya sai Allah ya ce gani zan ba da amsa qul la yuftikum ashe babban mufti a shari'ar musulunci Allah subhanahu wataala daga shi sai wanda Allah ya annabi Muhammadu shi annabi Allah ya ce duk abin da ya faɗa Allah ne ya faɗa abin da ya bayar a karɓa abin da ya hana a hannu amma da su zuwa daga alfanta to wane ne zai sa ya karɓan wannan suna a ce masa mufti sai fa wanda zai ba da fatawa wanda ta dace da ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk fata wanda wani ya bayar in ta saba da Allah a yar masa in ta saba da na Allah a jefar masa da kayansa bai amsa wannan suna na mufti ba duk fata wanda wani ya bayar in ta saba da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jefar masa da kayansa bai amsa wannan suna na mufti ba amma akwai inda Allah ya ba malamai cewa a walau du'ir rasuli walamin la'alifawar lazina ya stambin nominu cewa akwai wanda suka kai malamai masu isin baɗi su za su yi ƙoƙari ne su mai da abun wajen allan da manzon allan iya ƙoƙarinsu ba hawa ba sun zuciya a ciki a'a za su iyakance ne ƙoƙarinsu iya ƙoƙarinsu kenan za ka ji ɗaya daga cikinsu yana cewa wannan ni iya fatawa na abin da na gane kenan amma in an samu ko aya ko hadisi ta saba da wannan ayar da na ba a ɗauki ta Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne manzon Allah ya musu kirari yace wanda ya ijtihadi irin wannan ya gane gaskiya za a bashi lada biyu wanda ya ijtihadi irin wannan kuma ya zama bai samu gaskiya amma ya kokari shi kenan sai a bashi lada ɗaya kuma wannan an samu tun zamanin sahabbai mu'azum ibn jabal manzon Allah zai aike shi Yaman sai ya tambaye shi yace ya mu'azu in ka je shari'a ta zo maka da me za ka yi hukunci yace ya rasu zan duba cikin littafin Allah in ga abin da Allah ya ce musu da shi in baka samu ba sai in duba cikin sunnoninka ya rasu wallahi in na wanda na gane musu gunje da shi in baka samu ba ce zan yi kokari iya kokari na ba zan nemi kaucewa gaskiya ba zan nemi gaskiya iya kokari na rasu Allah musa da shi sai annabi bu ya ce alhamdulillah da waffaqa waffaqa rasul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace na gode wa Allah da yayi wa manzon manzon Allah muwafaqa da aka zo aka dawo daga yakin yakin yakin azab shi ba yakin bane yakin ya watse amma da aka dawo gida manzon asalan ya shiga gida har ya cire hula na yaki ana gyara masa gashinsa sai ga mala'ika jibrilu ya shigo cikin suran da da yatul kalabi ita ya yi wajen ta ce ba don naji manzon Allah yana magana mala'ika ne ya zo ba da ni da hiya kawai na gani ashe mala'ika ne cikin surarsa da ya zama ya ce manzo Allah a'a ya rasulullahi ku shi kenan kun ɗauke ɗamara ne ai mu mala'iku Allah ya ce kar mu koma sai an je an yaƙi banu quraiza saboda haka maza banu quraiza manzon Allah ya zo ya hawo minbari yace duk wanda yake jin umurni na yake biyayya umurni na kai ya sallar la'asar sai a banu quraiza sahabbai suka ɗauki hanya ana tafiya ana tafiya rana lokacin la'asar ya yi wa'in sahabban suka ce to daman manzon Allah ya faɗi wannan don ƙoƙarin a yi sauri ne wani suka ce a ai da zai ce a yi saurin sai ya faɗa ku yi sauri ku yi sauri amma in sallah ta same ku tsaya ku yi sallah ku wuce amma abin da ya ce kar ku yi sallar la'asar sai a banu ƙuraiza daman shi ya ba da lokacin la'asar yau la'asar ɗin yau waje ya ba ta ba lokaci ba da aka sallar mu sai mun kai banu ƙuraiza wani suka tsaya suka yi sallar su a hanya wani suka bai sai suka yi banu suka yi sallar su da aka dama kan ta manzon Allah abin da ya faru kowa ya yi daidai saboda kowa ya yi ƙoƙarin neman gaskiyan mai manzon Allah yake nufi ne ya yi to malamin Allah wasu dama amma dai sharaɗi shine ayi a fuskanci Allah yanda muka kawo a ba Imam Shafi radiyallahu anhu da aka tambaye shi na kuka samu huddin kiyasi wato ijma a cikin masadir tashri na musulunci an ce kitab an yadda sunna an yadda to ijma ina aka samu ya ɗauki ƙur'ani ya shiga harwa da ƙur'ani yana karantawa yana karantawa yana nafila yana nafiya da ƙur'ani sai da ya zo ayan da muka zo can ɗin wa man yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu hude wa yattana sayyidul rasul jara sa da masira yace ku zo ga amsa ga ƙur'ani ya faɗa duk wanda ya bi hanyar da ba wani suka yi a jahannama zai tafi saboda haka a duk wanda zai bada fatawa to yayi kokari ya nemi gaskiya kuma ya zama tawan ta dace da Allah da ta Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karba kaji ne nan manzon Allah aka tambaya amma Allah ya ce ga Allah nan yana ba da amsa yasaftuna qulillahi yutikum fil kalal Allah yana ba ku amsa a mutum wanda ya ko da yake ayan ta fassara kalalan inamrun halaka laysa waladun wala uftun wato mutumin da ya mutu ya rasu laysa lahu akun a laysa lahu waladun bai da ɗa mai gadonsa amma walau uktun yana da uwa wadda take uwarsa to amma a nan malamai suka ce saboda duba hukuncin da aka kawo a cikin yusi da nan to dole nan uktun ɗin a bambanta can ana magana walau aku na uktun nan malamai suka ce wai balagar ƙur'ani da yake a can tunda da ɗan uwan namijin da ‘yar uwar ta mace hukunci baya canjawa kansu don ta uwa suka shigo duka ta uwa suka duka ta uwa suka shigo shi yasa aka ce wani ukun da hutun a can gaba daya amma sai aka ce wani hutun to sai hukuncin mace anan daban da hukuncin namiji saboda ashe kenan zai zama kenan wajen ma wajen yan uwantakan ma shigowar zai zama daban kenan wancan sun shigo ta kuwa ne sai daga dukkan su biyu hukuncin su daya amma wannan sun shigo ta uba ne to ko in ta uba ne wani zakari misal hajjin unsayin ne a nan saboda ta wadda aka sai zama hukuncin dan yar uwa li'abiya ko shaƙiƙiya da dan uwa li'abi ko shaƙiƙi sai ya canja ba kamar wancan ɗan uwa yi ummi ko ɗan dukunci su ɗaya soyayya can sai yasa aka ce wannan ayan tana magana ne akan ƴan uwa li'abbi ko shaqiqi ake mana anan walau aku na wuftu can ɗin kenan wa huwa rusuha in lam yakul lahu in lam yakul laha wala in ra'ayi zawadu wal ukhtun falaha nisfu ma taraka za a raba abunda ta bari kashi biyu a bashi rabi dama a can yusi ta karanta mana masu karɓan rabi rabi rabi guda hudu ne to ga ɗaya an ƙara sun zama biyar kenan shi yasa malaman mirasin Allah ya saka shi mu da alheri a nan ma ya karanta mana haba da baza cewa shi maganan gado iri biyu ne akwai fard akwai ta'sib akwai wanda yake yakan gada da fard ne kawai bai da rabo cikin ta'sib akwai wanda yake kuma shi ta'sib bai gado bai da rabo cikin fard akwai ko wanda yake hadawa sai ya zabi wanda yake so zai zama ta wani waje zai iya gada fardan ko zai gada ta'siban suna nan saboda karatun mai yawa ne amma dai shi wancan haba da bazai ne suka nuna shi wato wajen su masu karan faradin ne abin da ake ci a farji wato Allah ya riga ya ɗebo rabonsa ya bashi ya yanko cikin dukiyar rabonsa Allah ya ɗauka da kansa ya bashi shi yasa ba malamai suke cewa in an zo da su ake farawa sai an cire nasu abin da ya saura mai tasibi ya ɗauka ko su raba tsakanin suna da yawa shi ne suka ce haba wato ha biyar ba biyu alif a ɗaya da hudu ba biyu za bakwai ashe masu furur su shida ne kenan akwai wanda nisifi ake bashi akwai wanda yake rubu'i za a bashi akwai wanda yake sumuni za a bashi wato wanda aka ce nisfi za a bashi a raba abun da aka bari kashi biyu a bashi rabi mai rubu'i kuma a kasa kashi hudu a bashi kashi ɗaya mai sumuni a kasa kashi takwas a bashi kashi ɗaya sai mai sulusani a kasa kashi uku a bashi kashi biyu cikin uku sai mai sulusi a kasa kashi uku a bashi kashi ɗaya sai mai sulusi a raba kashi biyar a bashi kashi ɗaya wannan furut ɗin kenan to shi masu karɓar nisfu su biyar ne yadda malamai suka faɗa akwai miji lokacin da mata ta rasu ba ta da ɗa to miji za a ba shi nisifi ne sannan sai ɗa inda mutum ya haifa in ba ta da abokin gado ta zama ita kaɗai ce ya mace to sai a ba ta ita ma nisifi haka ‘yar ɗa mutum ne ya mutu bai da ‘ya'ya amma ya bar ɗan ya rasu shi ma ɗan yana da ‘ya. Yadda ma ya zo ita kaɗai ce idan ya bata nisifi hukuncin bint. Sannan sai ‘yar uwa shaƙiƙiya ita ma kamar da take faɗa walau aka ita ma a bata rabin abun da aka bari. Sai ‘yar uwa li'abbiya tunda wani nuna ta shiga da su dukansu a nan. irwali abiya ita ma a bata a nisfin abin da aka minta in ta zama ita kadai kaga biyar kenan ga ga miji ga ya ga yar da ga yar uwa shaqiqiya ga yar uwa abiya ba biyu wanda ake ba rubu'i su biyu su ne wannan yana tsakanin ma'awata ne idan mata ta rasu na mijinta bai da ɗa ko a wajen da ko a wani waje sai a ba ta rubu'i idan mata ta rasu tana da ‘ya'ya da ba ‘ya'ya ko ɗa da sai a ba miji rabi amma tana da ɗa ko ‘ya'ya miji ya sauko ya dawo rubu'i da haka rubu'i na biyu ne ko mace matan wanda ya mutu ba ta da bai da ɗa ko kuwa mijin mata mai ‘ya'ya sai a haba alif shi kuma sumuni ne shi kuma mata ne wato mace ko mata ko ita ya ko su hudu gaba ɗayan mata hudu ya bari in dai yana da ‘ya'ya to sai su tasa daga rubu'i su zama sumuni a raba ta kasawar kashi ɗaya sai da sulusani hudu su kuma wa'yancan guda hudu in ka cire miji guda huduncan da ake ba su nusu nusu nusu in sun zama biyu ko fiye da biyu su ake ba su lusani shi kenan wa'yancan guda biyar da aka ce wasu nisbin nan ka cire miji saura hudu ya yar ɗa yar uwa shakikiya yar uwa li'abbiya to in su zama su biyu ne ko abin da ya fi biyu to su lusani za a ba su da ba ba nan biyu shi kuma sulusi shi sulusi uwa lokacin da wani ɗa ya rasu bai da ‘ya'ya to baba ne zai gaje shi to baban nan in zai gaje shi ita uwa da da yana da ‘ya'ya sulusi za a bata amma tun da ba ‘ya'ya ita sai a bata sulusi wa wani sau a ba fulɗin mai sulus da haka uwa ta karɓi sulusi wanda take sulusi bayan uwa ‘yan uwa ta wajen uwa falawun shuraka a fi sulusi in ji Allah inda a ce ɗaya ne namiji ko mace sulusi yake to amma tunda suna da yawa Allah ya dogara shi kafi sulusi su kan za su raba daidai ne ba kamar nan ba don wayancan uwa ta kawo su matsayin su a wajen wanda ya rasu duk ɗaya ne wajen uwa suka shigo da haka za su ba daidai wannan masu karɓar sulusi kenan a ba da ba za masu shida masu bakwai su ne masu bakwai sudusi su kuma su bakwai uba lokacin da ɗa yake da ‘ya'ya to uba za a bai sudusi uwa ma za a ba da sudusi idan baban baya nan amma akwai babansa kakansa kenan sai ya kai sudusi shi ma kaman baba in uwa ba ta nan akwai uwarta ita ma sai ta kai sudusi kaman uwar wannan su hudu kenan uba uwa kaka namiji kaka ta mace sudusi sudusi a sai yar ɗa idan aka samu ya mai ɗaukan nisifi to ita wannan yar ɗa sai a ba ta sudusi haka ita haka shi ma dan uwa wannan dan uwa wato yar uwa li'abbiya ko yar uwa shaqiqiya ita ma anan in aka samu ya mai daukar nisifi ita ma sai a bata sudusi haka kuma dan wato dan dan uwa shi ana ce mashi walil ummi ko namiji ne ko mace ta hukuncin ne shi ma sudusi za a bashi shi wanda aka ce in su kadai na ba wa sulusi ko suna da yawa su rawa sulusi tsakanin su gaba daya to wannan ne Allah wa alama ta gaice kenan yanda shi misalin su malaman suka suka suka yi bayani Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri eh to kun lafi ga nu alaihi sallallahu alaihi wasallam falaz ma taraka to za a ba ta rabin abin da ya bari a wa huwa yarisuha illam yakul laha walad amma shi fa ba zai dawo matsayinta ba ne cewa shi ma in da in ta mutu a ba shi rabi a a shi kam zai gaje ta ne shi magajinta ne nan kam shi kam a nan ba kaban wancan hukuncin ɗan uwar uwa da ƴar uwar uwa ba wancan hukuncin amma nan kaga an bambanta wai yasa illan ya kulla hawalan balan ayin kanar sa sai ni falomar sulusani min matarak in suka ga zama kuma su biyu ne ‘yan uwan a su biyu ne ‘yan uwa matan to su maimakon da in ita ɗaya ce za a ba ta nisifi to ta samu abokiyar haɗi sai a kasa dukiyar kashi uku a ba su kashi biyu sulusani kenan a balomu sulusani min matarak wa in kanu ikwatar rijalan wani sa'an to in ya zama kuma ‘yan uwa ne fa maza da mata ya bari to ya za a yi su gaban sai su dawo su samu ta'assuban kenan za su ɗauka su raba tsakanin su lizzakari misu hazin ɗin saye ne kaga sura ta kare ta kawo gadon gaba ɗaya ta haɗa a wajen ta kawo maganar masu masu faradin ta kawo maganar masu tasiba ɗin duk ta haɗa a wajen ne ta ta karkare za ta kare ne kenan misu hazin ɗin saye za a ba in sun zura masu wannan yan uwa masu yawan nan to za a ba namiji rabon mata biyu za a ba shi in an ba in an kasa kashi misali kashi uku to sai a ba mace kashi ɗaya shi a ba shi kashi biyu shi namiji yubayin larakun an ta dillu haka fa Allah yake muku bayanin abubuwan nan filla filla don kar ku bata ku yi zalunci ku ba wa wanda Allah bai ce a bashi ba ko ku ci dukiyar marayun da Allah ya ce a ba su ba a ba su ba Allah ya nan ba doka a bata a yi zalunci a ci dukiyar marayu saboda haka a Qur'ani yana magana da masu ji ne saboda haka alƙalai da ake kai musu da gado su rinka jifa abubuwan da Allah yake faɗa Allah yana ba da tsoro ba yana yana ba da tsoro ba wai kawai ba da tsoro yake ba in ba ba yanda ya ce ba zai kama Allah ya kiyaye mu wallahu bi kulli shay'in alim Allah subhanahu wata'ala alim bi kulli shay'in kowane kullu ma dakka wajen Allah ya san shi subhanahu wata'ala shi yana cewa shi wannan shay'un ba ba ba abin da ake fitarwa a cikin sa bi kulli shay'in alim Allah ya san komai amma in yace ala kulli shay'in qadir ala kulli shay'in sha'ahu la qadir nan kam sai mashi'a ta biyo ta kai ne za a yi zai iya amma in mashi'a ba ta biyo ta kai ba za a yi shi ba misali a ce Allah ya kawo wani bayan annabi Muhammadu ya ba shi girma irin na annabi Muhammadu ya ɗauke da na sallallahu kudura za ta iya amma mashi'a ta ce ba za a yi ba za a yi ba shi kadai na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam babu kamar sa wajen Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin nan gulshen alim Allah ya san komai saboda haka kai mai rabon gado kai wanda aka baka amanan gado dukiyar magada hannunka duk ba abin da kake yi ka sani Allah yana sane in ka yi yanda ya ce ka yi ma ya sani in ba ka yi ma shi Allah shi ne mai kamawa shi ne mai sakawa kuma ya sani da haka kai za ka mai da kanka dan sanda kanka ka gyara kai dan Allah
سورة المائدة مدنية
suratul ma'idati madaniyatun wahaya mi'atun wasnatani wa yashiruna aya wannan sura annabi yana zaman madina aka saukar da ita tana da ayoyi ɗari da ashirin da biyu abin da ya sa aka ce suratul ma'idati an kawo kissar ma'idan banu isra'ila wanda annabi isa ini suka nema ya saukar musu ya roki Allah aka saukar shi yasa aka sa su da sunan wannan ma'ida tara da aya kamar da faɗa ɗari da ashirin da biyu tara farawa kamar haka bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu aqu bil ruku kamar yadda shehun mu yake faɗa Allah ya saka shehun da alheri cewa in ka dubi qur'ani wato kamar gaba ɗaya yana tafiya da junansa ne in ka ɗauki fatiya fatiya tana maka samarin ƙur'anin ne gaba ɗaya duk abun da ƙur'ani ya kawo an tara cikin fatiya saboda duk maganar da ake yi a ƙur'ani wato yana komawa tajallin Allah ne subhanahu wa ta'ala na sunayensa guda biyar Allahu ar-Rahmanu ar-Rahimu Allahu rabbu rahmanu rahimu maliku duk kai ka wanda za a yi duk ta dillin waɗannan sunayen ne suke aiki su koma gaba ɗaya ƙarƙashin Allahu subhanahu wa ta'ala don shi sunan Allah Allahu yana ɗaukan kowane suna yana faɗawa cikin Allahu subhanahu wa ta'ala to yi za sunayen duka a kawo cikin fatiha alhamdu lillahi rabbil alamina arrahman arrahim malik ashe duk qur'anin aka tara cikin fatihan kenan in ka gaba ka gane ba shehun mu yace madubin ka ne bai kai ya gano ba amma in ka sa madubi na wanda suka sani to sai ya gano kai ma qur'anin din na tare cikin fatihan nan bayan fatiha kawo bakara bakara ma ta sake samarin qur'anin amma ta yi tafsiri fiye da yadda aka yi tafsiri cikin fatiha to sai aka fara bakaran ta fara da alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil akai akai maganan Allah zai bil gaibi to ashe kenan Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wajen mutane, da haka da aka zo a gama bakara aka bude suratu Ali Imrana, to sai ta koma tana magana akan Allah da manzannin Allah da littafan Allah, shi ya sama daga cewa Alif Lamim ta kaci Allahu. Wato nan za ta yi bayani ne akan Allah da ya aiko da wannan sako. da annabawan da aka aiko da wannan sako da lissafin da aka aiko za a yi bayani a sura da aka sokin nisa'i da kuma to suwa aka aiko wannan sako ya ayyuhan nasu ta kuran bakun da minutun wahida sai ta yi bayani akan dan adam da aka aiko masa da wannan sako to dan adam din nan gashi an haife shi ya girma an masa wato ya an yi aure an aife shi ya girma an koya masa yadda zai yi addini an koya masa yadda zai yi imani da Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai har Allah sarki to yanzu ya mutu an yi jana'izansa an sake raba gadonsa da haka to za a ɗebo wayan da aka tantance a can ɗinnan wanda aka ce musu a ƙal ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubinan fa ammal ladina amanu billahi wa rasulihi wa rasulihi wa rasulihi wa rasulihi sana musa kenan to za a kira su ya ayyuhal ladina amanu yanzu ga an tantance cikin nasu ga waɗanda Allah yake magana da su allazina amanu to su kuma za a ba su hukunce hukunce ga abin da Allah ya ce a yi ga abin da Allah ya ce a bari ba an kafa gwamnati ba to yanzu za a ba wa gwamnatin aikin ta ita kuma ya ayyuha allazina amanu aw bil qudi ya kunai ku zo Allah yana kira shehu yana cewa in gaji Allah ya yi wannan gado karka da kunne ka saurara za a ba da sabon umarni ne to aw bil qudi ku cika alƙawura alƙawura tsakaninka da Allah alƙawura tsakaninka da kanka alƙawura tsakaninka da bayan Allah duka Allah yana umarni ka cika akwai wayansu alƙawuran na dole ne Allah ya riga ya ɗauki alƙawari da kai tun alamu zarri ya ce alastu bi rabbikum kalu bala to daga nan aka ɗauki alƙawari to ka zo nan duniya Allah ya aiko manzon Allah ya tuna maka wannan alƙawari to ka amsa ka cika wannan alkawari na Allah ka yi imani da Allah ka saurari umarnin Allah ka bi abin da Allah zai ce don abin da aka san abdu kullum biyayya wa rabbu tunda Allah ya ce alastu bi rabbikum muka ce bale mu bayinsa ne to sai mu cika alkawarin da yake tsakanin bawa da ubangijinsa menene alkawarin biyayya duk umarni aw bil uqudi sannan alƙaura tsakaninka da kanka kai kanka Allah ya baka kiyon kanka la taqtulu anfusakum wa la tuqbidu ittaluka to Allah ya hana kai abun da zai cutar da kanka shi yasa shari'ar musulunci duka kai take yi wa aiki an gaji Allah ya ce bar kaza yi kaza bar kaza yi kaza kai ake kiyayewa misali da aka ce kar a sha giya kamar yadda ayoyi za su kawo nan gaba cikin surar nan inda aka hanta giyan haramci na gaba ɗaya a'a mizanin mutum hankali in ba don hankali ba mutum kamar dabba yake amma mizanin da zai bambanta shi da dabba Allah ya ba shi hankali to yaushe kuma Allah zai bari wannan girmama shi da ya ba shi hankalin nan ya je shi da kansa ya sha abu da zai gusar da wannan hankali to haramun kare sha misali da haka hana a yi zina wata rana wani sahabi ka zan sabon manzon Allah Allah ya kawo su kaman wayansu wato masu kaman wasan koyo-koyo na shari'a za ka ji abin da kamar sahabi ya fi ƙarfin ya yi irin wannan a ba ya yi don shi ba ne don irinsa mai zuwa ne ya matsala wani irinsa mai zuwa ne wani sahabi ya zo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kusa ya ce ya rasu wallahi ni ina so a mun izini in rinka yin jina ya zama ni kam an halatta mini jina tun da kai ne mai halattawa da haramta na zo ne ina neman alfarma ni a halatta mini yadda zama halatta wajena sahabin suka yi ta a kansa ya ta ku bar shi ku bar shi zo kusa zo kusa kana so a yi da ma'aifiyarka ya ce a la baya su ‘yar uwarka ba ya ce a matarka ba ya ce a e to ai abinda ba ka so wa kanka nan kowa baya so wa kansa aje kamar nan manzon ana masa ishara ka je in ka samu mata ba ‘yar wani ba, ba matar wani ba, ba uwar wani ba, ba ‘yar uwar wani ka je ka yi, zai samu ne? Mace ba matar wani ba, ba ‘yar uwar wani ba, ba ‘yar wani ba, ba uwar wani ba, akwai ta? to tunda ba ka so a yi da naka shi ma wancan din ba ya so a yi da nasa a yi ka kiyaye masa shi ma to ashe duk shari'an ke naka take tafiya har a zo kuma alƙawa tsakaninka da bayin Allah wanda ka ɗauka ka cika a aurin hukun ya kuma mini Allah ya yi kira a cika alƙawura a cika alƙawura a cika alƙawura alhamdulillah Allah ya saka shi mu da alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara da mana kwanan sa Allah ya kara taimakon sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ba kuma sun ci Allah ya taimake su makiya mu sun ci Allah ya wani maganin su duk wani karfin da yake wasu ji tsoro a duniya ko ina Allah ya wani maganin sa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya ma Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya bukatu da ne duka Allah ya biya mana wannan wata da muke ciki Allah ya sa mu cikin wanda za a yanta musu gafara a cikin su wannan watan duk alherin da Allah ya ce wa bayan sa wannan watan Allah ya ba mu Allah ya kaya dukkan shirrori a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana san manzon Allah da san masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين